عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والهدي عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والهدي قليل وداد العبد فيك سفاء ومدهوك من داء القلوب شفاء وذكرك يا خير الأنام غنيمة وللمبتغي القليا سنا وصناء فإنك يا ياسين طاح محمد أتاك من المولى الجليل ثناء
صائب شرابه العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أمرك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومن داره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا منه رجال ومن كل تاكلون لحما طريا وتستخرجون إلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ubangiji yana nuna mana isansa da ikonsa isansa da ikonsa da cancantar abota maka cewa ba wani abin da ya abota maka da yawan waɗannan irin ayyuka wanda tun daga farkon suran da ake gaya mana irin waɗannan ayyuka na Allah sama da ƙasa tsakanin sama da ƙasa abubuwan mamaki ne ya ce wa ma ya tsaye bahara ne ko guna ne guda biyu kogin ruwan zarbi shi ne tekudin nan wanda jirage suke yawo a kansa wanda ya kewaye mamura wato wanda ya kewaye duniya domin ruwa shi ya fi yawa a duniya a kan tudu da kuma kogin ruwan daɗi su binwaye su kuwara su furat ga sunan dai wanda suke ruwan daɗi mai daɗin sha shi wannan ruwa mai daɗin sha ɗin nan in babu shi ba rayuwa gaba ɗaya shi ko wancan na teku in babu shi to akwai rayuwa amma ba jin daɗi domin kowane abu sai an sa gishiri yake jin daɗinsa in abinci ne to in ba wannan ruwan ba gishiri kenan kuma jirage manya-manya masu ɗaukan kaya daga wannan ƙasa zuwa waccan ƙasa su je su ɗauko kaya daga waccar ƙasa su kawo wannan ƙasa inda babu teku ba za a samu ba kaga duk dai ba jin daɗin rayuwa kenan to shi kenan Allah yake tambaya mu yake cewa ko kuna guda biyu na ai ba za su yi daidai ba kuma ya ce da baharani kaza wannan kogi azur furatun mai daɗi ne mai daɗin sha mai daɗin hadiya sa'imun sharabu mai wucewa a makogoro da sauki a cikin jin daɗi wa haza milhun ujadu wannan kokojin mai gishiri ne mai zartsi ne baya shawuwa baya shawuwa kogi ne na gishiri maliya kenan kogi teku kenan ka zo musu pacific da sauransu wa haza milhun ujadu wa min kullin ta guduna laman tsariyan a cikin kogunan nan duka guda biyu kuna samun nama mai daɗin ci a cikinsu kifi kenan da abin da yake kama da kifi wanda suke cikin ruwa huwa hillu mai tatu a tsahuru ma'u huwa tsahuru ma'u a hillu mai tatu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi za a yi alwala da ruwan teku sai ruwan teku shine teku shine wanda ruwansa tsarkakakke ne ko mushe cikinsa halal ne shi kogin ruwan zarnini kenan teku azun furatun wa zamin wa hujjali wa min kullin ko a wanne ko a cikin kowane taku dole kuna samun lahaman nama dariya mai daɗin ci Ƙur'ani yana ambaton kifi lama na kai ne amma na malamai sun ce in kai rantsuwa ba za ka ci nama ba in ka ci kifi ba za ka yi kafara ba kamar yadda yanke hannun barawo amma ɗan sani ba yanke hannunsa in an je za a yanke hannun ɗan sani ya ce a ai Allah bai ce a yanke hannun ɗan sani ba hannun barawo ya ce a yanki ɗan sani barawo ne sunan da ɗan sani amma ai barawo ne ko to tunda sunan ya bambanta ya zama illa rududa bi shubuhati mastaratu kenan ba za a yi masa haddi ba an samu rikici to kai da kace in an yi rantsuwa ba za a ci nama ba amma an ci kifi ba komai wa kafara ne ka dogara da ita yanzu in na baka kuɗi ka je ka sayo mun nama in ka sayo min kifi zan karba eh to nama nake ka sayo ba kifi ba ai na san zuwa na kifi ba ce ba kifi ba nama nake ka sayo mu saboda haka ma shi ma sunan ya bambanta hukunci a cikin musulunci yana da yawa kuma sai malamai ba irin almajirai irin mu ne za su rage su ya kamata mu bi malamai mu ji abin da suka ji wajen malamansu malaman su abinda suka ji wajen sahabbai sahabbai abinda suka ji wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah kuma yana zaune wajen Allah ne kullum saboda haka ya san maganan Allah ya san manufofin Allah amma a ce kuma rasulu fa khuzu wa ma ne mun fanta duk abinda ne yake ku yi ku yi inji Allah duk abinda ne yake ku bari ku bari inji Allah duk abinda annabi ya faɗa shikenan Allah ne ya faɗa sallallahu alaihi wa sallam saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ranar yakin mota manzon Allah yana bada labari cewa wani ya yi shahada ya wuce yana ambaton su Ja'far ya wuce ya yi shahada ya wuce Abdullahi bin Rawaha ya yi shahada ya wuce wani ya yi shahada ya wuce wani ya yi shari'a sai da ban suka ta kuka annabi da lafiya ne kuke kuka sai mala na la na kifa da zahaba yaruna yasa ba za mu yi kuka manyan mutanen mu sun tafi annabi ce kai ba haka bane ummati kan makar la yuzra awwalu khairun am akhiruhu ai al'umma ta kamar hadirin damana suke ba san inda alherin yake ba ko na farko ko na ƙarshe idan ba ruwan farko za a yi shuka da haka ruwan shuka ko ba sake ruwa ba za a yi girbi saboda haka wato masu cewa wai an takaita dukkan komai a cikin alƙurunul muzakka salaza wato takaita wa Allah abinda Allah ya yalwata ne wato hakika annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum fiyayyan tsara wato karnin shekara ɗari kenan wanda na zuwa ciki to ba shekara ba karnin da ya kai wannan don karnin da aka samu annabi sallallahu alaihi wasallam ba a taɓa samu irin sau kuma za a samu ba ko shi ya kunshi shi annabi da sahabbansa sannan karnin da ya biyo bayan shi ne karnin tabi'ai sannan karnin da ya biyo bayan shi ne ta tabi'u tabi'ina haka ne amma abubuwan da Allah ya kusa cikin wannan in ka duba dukkan kira'o'in da ake da su maganar su da riwayoyin duk sun kare cikin kurunu guda uku nan ba su wuce ba dukkan tacewan hadisai sahihai na muhaddisi ba su wuce cikin karfe uku nan ba da karfe uku ba sauran wani wanda za a dogara da shi wanda ya kawo waɗansu hadisai waɗanda ba samu cikin wancan kurunu ba to ba za a karɓa ba ko ba wani kira'a za a kawo bayan kare waɗannan ƙura'u ɗin ba za a karɓa ba amma ai a cikin ƙarni na farkon ma akwai mutanen da ba na kirki ba to Allah wanda suka cikin gidan sai na Usman suka yanka shi mutanen kirki ne a wannan zamani yanzu za a samu mutane da za su shiga suna sallah amma akwai mutum mai daraja kamar sai na Usman da duniya su shiga gidansa su yanka shi zai yi amma yanka ne an kan na ali a wannan zamanin a shararen wancan zamanin sun kan na ali a shararen wancan zamanin sun yi yaƙe-yaƙe sun haɗa sahabbai faɗa su a sharare wanda aka haifa bayan annabi ya wuce samarin da ba su da kirki da wancan zamanin aka yi su saboda haka wannan zamanin kuma akwai mutanen kirki tun da annabi ne ya faɗa saboda haka ba wani zamanin da za a rasa bayin Allah mutanen kirki sai ya ci ala nasi zamanun lil amil fi ajr 50 قالوا خمسين منا أو خمسين منهم يا رسول الله أنا بل خمسون منكم لأنكم تجدون على الحق أعوانا هم لا يجدون على الحق أعوانا wani zamani zai zo musulmi zai yi ibada shi kaɗai sai a ba shi ibadan mutum hamsin sahabbai suka ce hamsin daga cikin irin waɗancan na mutanen wancan zamanin ko a cikin hamsin a cikin mu yake hamsin a cikin ku ne domin ku ai kuna da mataimaka a cikin gaskiya amma su za su zo ne gaskiya ta su ba da mataimaka su kaɗai suke gudanar da harkar su saboda haka cika baki ya ce duk abin da ba a yi wancan zamani ba wancan zamani ba yanzu an wannan ba bai da kyau ba haka bane ko abun mamaki a wancan zamanin ba yadda za a yi wata ibada a yanzu wanda ba su da asali wanda ya fito daga wancan zamani saboda haka a daina tsarewa Allah abubuwan da Allah ya bari a buɗe tunda hadisi ya ce idan mutum ya wa annabi salati dubu Allah zai hada shi da annabi ga kafada da kafada kuma hadisi ne sahihi wanda ya je wajen annabi kafada da kafada ai ya huta da yana neman wata hanya hanyar da zai samu sabon annabi domin neman sunna sunna kana neman hanyar annabi ne to mai salati ya samu annabin gaba da sunna sunna zai ce sunna mai neman hanyar annabi shi ne mai neman sunna din kuma in ba neman sunna ba a tadda annabi tunda salati din sunna ne istighfari sunna ne la ilaha illallah sunna ne to in kai salati dubu Allah zai hada ka da annabi da ka ga annabi man sallati ya wahidatan salatan wahid sallallahu alaihi bi ashra wa man sallati ajran sallallahu alaihi bi ajatan wa man sallati ajatan sallallahu alaihi bi alba wa man sallati alba zahamat kadhu kadhi ala babil jannah wanda ya kai wannan matsayi ai ya bar mutane garin neman hanya ko saboda haka a mai da hankali ya koma ga annabi sallallahu alaihi wasallam shehu ibrahim yana cewa ala jalis al mukhtar bil hubb mu'ridan am al jili tati lil matalib min fawqi sai ka ɗauka himmarka ka ɗauki himmarka dukkan mai wajen annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu abin da ya zama ba abin da kake so sai abin da annabi yake so ba abin da kake yi sai abin da annabi yake yi ba abin da kake so ka ji sai maganar Allah sai maganar annabi sallallahu alaihi wasallam ba aikin da yake ka aikata sai aikin da annabi yake so ka ɗauki dukkan himmarka ka kai wajen annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu kana can dukkan ka kana wajen annabi kenan in kai haka duk abin da ake nema in kana neman sa sai dai ka sauko ai ka wuce shi wanda ya tabbata annabi ya wuce dukkan bukata yana neman wani sai ya sauko ala jalis al mukhtar bil hubbi mu'ridan an yujiri ta'til al matalib min fawqi aso annabi sallallahu alaihi wasallam a yawanta istighfari a yawanta salati annabi yawanta la ilaha illallah in ka yawanta istighfari zuciyarka za ta yi kyau in zuciya ta kyau magana za ta yi kyau in zuciya ta kyau hali zai yi kyau in zuciya ta kyau aiki zai yi kyau in zuciya ta gurɓace magana za ta gurɓace hali zai gurɓace aiki zai gurɓace abin da za mu ganin bambanci wajen malamai ilimi gaba ɗaya daga Allah yake zuwa ilimi daga Allah yake zuwa kamar hadiri idan ka aje kore za ka tafi ruwa yanzu wannan ƙwarya kalau-kalau take ba ta da ɗaci ba ta da wani abu kalau-kalau take wannan ƙwarya kuma tana da ɗaci wannan ƙwarya kuma da ta aje daddawa mai wari aka jure wannan ƙwarya kuma ta aje wani tsohon kimi tsohon na mai wari aka jure aka ajiye sai ruwan ya zo ya cika waɗannan kore ta farko dai kamar yadda ruwan yake haka za ta gaya maka ruwan yadda yake ta biyu mai ɗaci kuma za ta gaya maka ruwan yana da ɗaci amma ba ruwan ne mai ɗaci ba ƙuryar ce mai ɗaci wanda kuma aka je aka juye daddawa mai wari ruwan zai yi wari amma ba ruwan ne mai wari ba ƙuryar ce da wari haka wanda aka juye kifi za a ce maka ruwan yana da wari ba wari ruwan ba ne ƙwaryar ce take da wari da saboda haka zuciyoyi gurɓatattu ko da ilimi ya sauka cikinsu za ka zai fito yana wari amma shi din ne ka ji mutum yana maganan ayoyi yana maganan hadisi amma zuciyarsa ta kunshi kin annabi sallallahu alaihi wasallam daga ya faɗi magana sai ka ji magana tana bayan kunnenka ya ba gyara zuciya Allah ya gyara zuciya inna fi jadal mudghatan idza sala sala al-jadal kulluhu وإذا أخذ الجسد كله ألا وهي القلب ألا وهي القلب ألا وهي القلب annabi sallallahu alaihi wasallam ya akwai wata tsoka cikin dan adam in ta yi kyau dukkan ya yi kyau in ta yi muni dukkan ya yi muni in ba ku san ta ba zan gaya muku ita ce zuciya ita ce zuciya ita ce zuciya a gyara zuciya kadabla man zakkaha wa khamon dassaha kadabla man tazakke wa zakaran marabbi fa salli da zikiri kuma ake gyara zuciya da sallah عذاب فراد سائب شراب هذا منه رجال ومن كل تاكلون لحما طريا وتستخرجون هية تلبسونها ولكن كوكونا دكنا سام كاين أدو wato murjani da lulu da zinariya hakika mazaje ba ta yin ado da zinariya ko ba ta yin ado da murjani mata da suke amma su matan in sun yi adon adon na zuwa ne ne na maza ne yadda aka ce dukan mu ne gaba ɗaya muke samun kayan ado a ruwa wato in matan mu sun yi ado sun zauna a gaban mu mu aka yi wa ado kenan kamar mu ne muka samu kayan adon amma mata ne suke yin ado da zinariya mu ba ma yin maza ba ma yin ado da zinariya mata ne suke ɗaura bujani wato takiya mu ba ma ɗaurawa wa min kullin zakun la matariyan وتستخرجون هية تلبسونها النبي يا أنا نبي نبي يشاروا أتجن كوف زيناريا كو كوان زيناريا كو يكونتا كان غدو زيناريا amma mata su za su yabu za su kwanta inda ya namiji ba zai kwanta ga wani namiji ba zai sha ciki ba wa min kulli ta kala maqariyan wa tastatajuna hiya tasalbatuna wa tara al-fulka fi mawaqira fihi wato tekun sai ga manya-manyan jirage sun ɗauko kayan nauyi ƙarafe tons da yawa amma suna tafiya akan teku ba ta ritsewa Allah yana nuna maka ikonsa in ka ɗauki wani abu ɗan ƙarami kamar kwabo ɗaya babin da ya kasa kwabo ka jefa a teku sai ya nitse wai saboda yana da nauyi amma ga jirgin ruwa ya ɗauko tons na ƙarafe na manyan motoci na manyan injuna amma baya nitsewa saboda rahama Allah don a kawo mana kayan alheri da ƙasar waje a kai mana kayan mu ƙasar waje a sayar mana wadarar hulka mi mawakira sai a ga jirage suna keta ruwa a cikin manya-manyan tekudin nan litabtahu min fadli wa tarku gabi mawaqir litabtahu min fadli Allah ya muku wannan ne don ku samu hanyar fatauci mai sauki domin abin da jiragen ruwa za su ɗauko mai nauyin nan ba za su iya ɗaukuwa da ka ba ba su ɗaukuwa a ragumi ba sai dai waɗannan injunan ne za su ɗauko injuna su kawo muku dube saboda Allah ya ku nema jitattahu don ku samu yin fatauci ku nemi in fadlihi daga falalan Allah wa la'allakum tashkuruna wan an muku waɗannan duka ku ku ku gode Allah ya Allah mu gode alhamdulillah الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الكل والذي تكون من دوني ما يملكون من تدبير Allah mai ikon dan wanda ake faɗa mana ikonsa haka yake yulijul laila shine mai shigar da dare fin nahari a cikin rana wato ne awoyi na dare a shigar da su cikin rana a kirbi awoyi na rana a shigar da su cikin dare awoyin dare da rana dai a sabu istiwa wannan yana da sha biyu wannan ma yana da sha biyu amma idan rana ta koma gefen duniya sai ga dare ya yi yawa idan rana ta koma ta kai komawa ɗaya gefen sai ga rana ta yi yawa wani lokaci ma sai a samu wata ƙasa ta ta arewacin duniya ko ta kudancin duniya mai nisa sai ga wajen awa ashirin da wani abu ake yi a dare sauran awoyi kuma sai su zo ne rana ko ku awa ashirin da hudu na rana awa ashirin na rana sauran guda hudu kuma su ne za su zama dare wai wurin ma bai kai haka ba don dai iko ne na Allah yurin jin laila fil nahiri wa yurin jin nahara fil laili zalikum Allah wa sakkara ash-shamsa wal qamar Allah ya hore muku rana ya hore muku farin wata saboda ku samu dama an yi rana ne ita da mu'addatsini na wal hisab don ku san lissafe lissafe na shekaru da sauran lissafe lissafe an muku wata kuma don ku san wato kwane watannin idda da watannin sallah da watannin hajji duk da an yi wannan ne domin saboda mu bayin Allah mun gode wa Allah wa zakkara shamsa wal qamar kullum kowanne da ranar da watan ya jiri yana gudana a cikin furkin farakinsa ya ajal kudari bi ajalin musamman zuwa ga lokacin da aka ɗiba masa ba za su daina aiki ba sai lokacin da aka ɗiba musu ya yi ya musu bazza zan su mai ran duwar samawa ranar da idan shan su rubirar idan mu yi mun kagara ran da za a naɗe sammai a naɗe kasai to lokacin ya yi to aikin rana ya ƙare aikin wata ya ƙare an shiga da shanin lahira kenan kullu yushan zalikum Allah mai wannan aiki shine wa Allah lahul mulku dukkan mulki ya ƙare gare shi ba wani mai mulki sai shi amma a duniya yakan nada waɗansu mutane ya ba su sarauta amma idan an mutu sarautar su ta ƙare kowane basarake ran da ya mutu ya zama gawa to ba ba ba sarauta ko sarki ne ko gwamna ne ko shugaban ƙasa ne ko rijista kowane iri ne dai ran da ya mutu ba shi ne sarki ba sai a ɗauke a ɗauke shi a ce a binne shi to duk da baki an an binne mutane an yi tashin iyawa ga sarautar duniya an rushe ta duka ta zama kayan gawa sarautar lahira kuma ba a riga an naɗa ba don sarautar lahira ta fita duniya wai ta ra'aita san mara'aita na imo mulkan kabira tabla za a ga aljanna da ka ga ni'imomin da ba za ka irin wajen attajirai ba da za ga mulkin da ba za ka irin wajen sarakuna ba a lahira to an rushe na duniya ba yana lahira ba zai ji Allah yana kira ne limanil mulkul yau limanil mulkul yau yau ko wane ne mai sarauta babu sai Allah yau da jiya da gobe duka ba mai sarauta ma sai Allah ne kadai zalikum Allahu rabbukum lahul mulk kaga wannan alhamdulillah na karshe shine sunan Allah na karshe a cikin Fatiha zalikum Allahu rabbukum lahul mulk da masu alhamdulillah haka suke alhamdulillahi rabbil alamin sunayen da suke sun fati aka rarraba musu kowane suna aka bani alhamdulillah da ban a cikin alqur'ani lillahi rabbil alamin arrahmani rahim maliki to daga nan sun kare maliki ainihin allahu ya tashi da fatiha da alif lam mim allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum in an zo rabbu kuma zai kama aiki daga suratul an'ami bi rabbi riyaduna wa huwa rabbu kulli shay wa rabbu kenan sannan daga Allah sai rabbu sai rahamanu rahamanu kuma yanke daga za a shiga suratul kafi zaka yurullah wa rahman to rahman ya dinga yi rahman rahman rahman kenan har a je suratul sabai to da an zo suratul sabai rahim وهو الرحيم الغفور وهو الرحيم الغفور daga nan kuma an yi wannan sura ta ƙarshe shine lahul mulk maliku ibn ya shigo zalikum rabbukum lahul mulk walladhi taduna min dunihi ma yamlikuna min dhurriyyah duk wanda ya bauta wani abun banza ba Allah ba wannan abun banza ba da komai wanda zai baki domin bai mallaki komi ba ko da ƴar fatan ɗan ledan nan wanda ta lulluɓe ƙwayar dabino in ka ci ka tube dabino ka cire naman akwai wata ƴar leda ƴan fara da ta lulluɓe ƙwayar ainihin ɗan ƙwayar dabino to ba wanda ya mallaki ko kamar wanda ma ya ko na nan ko ko kuma ɗan ɗan igon nan na bayan ƙwayar dabino ba wanda yake mallakan ko kamarsa subhanallah duk mulki ya tabbata da Allah shi kadai da hulmul da zama duni ba ya mulkuna ba da mallakan min min tadmir تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير فما دا ذاك كرا دولنن wanda kuke bautawa din ai ba za su yi kiran ku ba walau sabihu ko da sun ji kiran mastajabu lakum ba za su amsa muku ba wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum ranar lahira ko sai su cewa bautar da kuka yi musu wajen wallahi rabbina su kan su kafirce bautar da suka yi wa dodanni ce wallahi rabbina ba kun na mushriki dodanni kuje su je mu ba wanda ya bauta mana ba wanda ya bauta mana mu ba san abin da suke yi ba kai billahi ne na bayana bayana kun kunna ni ba cikin lafafili yawmal qiyamati ranar tashi kiyama ya korona dodanni za masu da masu dodanni za su za su kafircewa masu bauta su ce ba su san su ba ko san sun yi bautan ba wannan labarai duk da suke bayarwa na bi ikon Allah da mulkin Allah da ayyukan Allah duk da ba ke da labari ne na gaskiya ba wanda ya cancanta ya baka labari sai wanda ya san shi ba wanda ya san labari komai da komai kamar Allah wanda ya komai da komai wala yunabbi'uka bi khabir ba wai baka labari kan wanda ya san labari يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد وما سبب إذا وأن سورة فاري تنا مدعين شهوة الناس ني sai aka ambaci kalmomin nasi nasi nasi har guda shida saboda ayoyin nasi guda shida ne za ka samu an nas nas nas har guda shida a cikin wannan sura domin ta wajen nasi alhamdul nasi ne to sai ya zama ayoyin nasu din guda shida ne ya ayyuhan nasu ya ku mutane antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid ya ku mutane ku ne masu bukata wajen Allah Allahu samad komi yana bukata wajen Allah antumul fuqara'u ku masu bukata ne ila Allah zuwa ga Allah wallahu shi Allah huwa shine al-ghaniyyul wadaci wanda ya wadata ga barin halittarsa gaba ɗaya inna Allah la ghaniyyun 'anil 'alamin alhamidu abun godewa sama da ƙasa sabba lillahi ma fis samawati ma fil ardi yusabbihu lillahi ma fis samawati lahu al-mulku fi dunya wal akhirah shi ne ake wa tasbihu wa min shay'in illa yusabbihu bihamdi shi abun godewa ne يشاء يذهبكم وياتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز da Allah ya ga dama ce ya tafiyar da ku gaba ɗaya wa ya ci sai ya kawo bi salkin jadidin sabon halitta ba ku ba wa ma zalika ala Allah bi aziz wanda mai sauki na wurin Allah ba waiwa bane ba gashi Allah ya tafiyar da su Abu Jahl kangararrun nan wanda suke hana annabi isar da aikan Allah a Makka suna bauta wa dodanni yanzu akwai waɗansu masu kama da su a makka Allah ya tura da waɗancan banzayen ya kawo waɗansu masu sallah masu karatun qur'ani ya cika makka da su babu waɗancan Allah ya tafiyar da su ya jayi hekum wa ya tafi salkin jari Allah ya ga dama ya tafiyar da ku ya kawo sabuwar halitta wa ma zalika Allah ya aziz tafiyar da kafirai a kawo musulmi abu ne mai sauki a wurin Allah ba shi da wuya نعم تزر وازرة وزر أخرى وإن تك مثقلة لا حملها لا يهمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكي فإنما يزكي نفسه وإلى الله المصير ولا تزر وازرة نفس وازرة وتري بيدوكا نوي ذنوبي بيدوكا نوي ذنوبي لا تزر وزر أخرى ba za ta ɗauki nauyin wata rai ba kowace rai tana ɗaukan laifinta ne ba za ta ɗauki laifin wani ba wala ta ziru waziratun zira ukura kowace rai ita take ɗaukan laifinta da kanta wata ba za ta ɗauka mata ba wannan kuma ba zai saba da cewa wancan والله من خلايكم وما هم بها من خلايهم من شيء ولقد ورينا من أسكارهم وأسكارهم وأسكارهم ورزقهم يوم القيامة أما كانوا يفترون باب من تذكروا ونن ونن وتسان mutane sun koya mutane kafirci sun hana mu shiga musulunci sun koya mu zunubai sun hana mu aikin aikin alheri to waɗannan irin su ne manzo Allah yake cewa man kana sunnatan sayyi'atan fa alayhi wizruha wa wizru man amila biha ila yawmil qiyamati wa la yunqas min awzari shay'u duk wanda ya koya wani mutum kafirci ya zaji shi da yayi kafirci ya koya mutum aikin kaba'ira ya zaji yayi kaba'ira to a bashi zunubin nasa na kanza kuma a bashi kamar da zunubin waɗanda ya koyawa ba za a ce wani ya ɗauki laifin wani ba shi wani ne ya koya ya koya wani da ya koya wani ya aikata aka ɗiba masa kamar yau a cikin aikin da ya koyar a wannan wannan daban ne wancan ma daban ne amma asali duk wanda ya laifi shi ne laifin da yake kansa idan ya koya wa wani to sai ya ƙara a ɗauki laifin wani a ƙara a kan nasa in bai koya wani ba shi kadai ya laifin sa mai ɗauka masa shi kawai zai zai ɗauki abinsa wa in da kuma tsalatin ilahi ya la yumar min shehu wato idan rai ya ɗauki kayan zunubi ya yi mata nauyi a lahira ba wanda zai karɓe shi ko ɗansa ko matarsa ko babansa ko uwarsa ba wanda zai kawo karɓe ka baba babu wa yanda kuma tsirrin ya yi biya la yi umar minu shehu ba wanda zai karɓa mata ita wannan rai ɗin da take ɗauke da wannan manyan zunuba walau kana za ku rubai komi kusacin wannan mutumin da wannan mai ɗaukan zunubin ba zai ce kawo in taimake ka in ɗauka maka nauyin ka ba a'a babu wai ka ga walau ka ga gobe wai da kun tsarkin da yin miya la yi wa min shawun walau ka ga gobe inna ma tunziru lalina shawun rabbahum bil ghaibi ya kuwa qamu salat ya rasulullah idan ka illa nadir kai mai yin gargadi ne amma gargadinka yana amfani wa mutanen da suke da ƙabiliyan karɓan gargadi وإن تقم الصلاة إلى إبليس لا يؤمن به ولو قالوا إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب wanda gargadinka zai musu amfani wanda suke jin tsoron Allah a boye suke jin tsoron Allah bayyane su ne in kai musu gargadi gargadinka zai amfani amma banda waɗanda Allah ce khatama Allah ala qulubi wa ala samihim wa ala absarihim shawa Allah ya riga ya yunke zuciyar alheri ba zai shiga ba ya rufe kunne alheri ba zai shiga ba ya rufe idon ba za su ga alheri ba to waɗannan gargaɗin ka ba zai musu amfani ba su ne su cewa sawa'un alaina aw azza amrun takum min alwa'izin duk ɗaya ne ko kai wa'azi ko kar kai wa'azi duk da mu ba za mu canje matsayin mu ba ba za mu canje matsayin mu ko mai wa'azin ka to waɗannan wa'azin ka ba zai musu amfani ba ya rasulullah innama tunziru alladhina yakhshawna rabbahum bil ghaibi wanda suke tsoron Allah Ubangijin a koye da a bayyane su ne gargaɗinka zai musu amfani. Wa ƙamun sarata da ya ake gane mai tsoron Allah mai tsaye da sallah. Ya ake gane mai tsoron Allah mai tsaye da sallah. Wa aqamu sara azamul ibadati inda Allah. Wato babbar ibada ta farko ita ce lamba na biyu daga tauhidi sai sallah duk wanda ya kauta sallah a wannan wurin na da jefa da can wani waje to ya canja kalmomin Allah kuma ya rinda duk wanda yake waɗansu abubuwa sun fi sallah wani abu na maslahan duniya wanda zai haɗa musulmi da wanda ba musulmi ba amma ya fi sallah to wannan ya rinda domin ya tube wa sallah matsayin da take da shi wa qamu sala wanda suke tsoron Allah wanda gangadin da zai musu amfani su ne masu tsoron Allah wanda suke sallah suke kulawa da sallah ya sun rabu mai gaba za mu tsara wa man tazakke jama'a ku tsarkake zuciyoyinku ku tsarkake ayyukanku ka damna man tazakke wa zakara kuma rabbihi fa salli duk wanda ya tsarkake zuciyarsa ya tsarkake bakinsa ya tsarkake ayyukansa ya samu babban rabo ka damna man tazakke wa zakara kuma rabbihi fa salli da yawan zikiri da yawan sallah ake tsarkake zuciya nan dai wa qamu sala aka ce wurin tsarkake zuciya kuwa wa man da zake wanda ma take nafsi wa ila al-masir to da yawan zikiri da yawan sallah ake tsarkake zuciya ka daula man ta zake wa zakara rabbi fa salli utul ma uhiya ilayka min alkitabi wa aqim as-salah in kana so zuciyarka ta gyaru in ji Allah kana so zuciyarka ta gyaru ayyukanka su gyaru maganganunka su gyaru halayenka su gyaru ga yadda zaka in ji Allah utul ma uhiya ilayka min alkitabi ku karanta alqur'ani da Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam karanta alqur'ani kai ta karanta alqur'ani wa aqimis salah ka kula da sallah ko ka kula da sallah inna salata domin ita sallah kan ta yanzu ma shayi wal munkari ita da kanta ne duk wanda ya kiyaye ta to za ta tsaya da raba shi da mugun aiki wanda yake duk shari'a ta haramta to sallah za ta tsaya ta ta raba ka da wannan aikin ba sai malamai su maka wa'azi ba inna salata kan ta yanzu ma shayi wal munkar za ta hana ka dukkan abun asha na alfasha ko liwadi ko zina wal munkar da duk abin da shari'a ta yi sallah in ta yi kyau za ta hana maka yin wannan wada zikirullah akbar amma in ka hada karatun qur'ani da sallah da zikiri abun ya ya ga magani ka yawanta zikiri ka yawanta sallah ka yawanta karatun qur'ani in kana so zuciyar ka da gyaru halin ka gyaru aikin ka gyaru wa qamu sala wa man zakiyya duk wanda ya gyara zuciyarsa ya gyara maganarsa ya gyara halinsa ya gyara aikinsa ya ya karbe komai nasa fa inna wajibul lam yayi wa kansa ya yi wa kansa wa ila Allah masir makoma duk dai ta tabbata zuwa ga Allah wanda man amin salihan bai nafi yi wani safa alaiha wanda ya ji wa'azin annabi sallallahu alaihi wasallam aikata yake mai kyau ya amfani kansa wanda kuma yace shi ba zai ji wa'azi ba zai canje matsayinsa ba wannan kuma yayi wa kansa wa ila Allah masiru makoma duk tana ga Allah za mu koma ga Allah kowa ya ga sakamakon aikinsa alhamdulillah alhamdulillah assalamu alaikum jama'a mun saba kullum shekara an zamu ɗaure littafi muka je murta lazar faya bara dai an ga abin da ya faru to bana muna cikin wannan hali to sai muka samu waɗansu labaran da muka ga ya kamata hakika muna da addu'o'in da za mu yi mu roƙi Allah komi ba zai faru ba Allah ya da gwamnatin tarayya ta turo mana ta turo mana security mai karfin gaske gwamnatin jiha ta taimaki mana security mai karfin gaske amma duk da wannan sai mun ga mun zaɓi cewa mu ba ɗan uwan mu hakuri a bana a yi a nan wato ba za a je murtala su kuya din ba in Allah ya yarda mu yarda da wannan kaddara ta Allah in Allah ya yarda bari Allah ya kai muna da rai da lafiya kasan mu ta samu zaman lafiya za mu za mu komar da saukar inda aka saba yi muna fatan Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali mutanen da wannan abun ya bata wa Allah ba su hakuri kowa ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah gyara kasar mu Allah ya kiyaye mana kasar mu Allah ya kiyaye mana addinin mu hakika muna godiya wa mutane da suke taimaka mana akan wannan karatu masu taimakawa a yi karatun da masu taimakawa a ɗauki karatun da masu taimakawa a sa karatun cikin gidajen talabijin da gidajen rediyo Allah sa ka mutane muna godiya wa security na gwamnatin tarayya da gwamnatin tarayya gaba daya muna godiya wa security na gwamnatin jiha da gwamnatin jiha gaba daya duk wanda yake da hannu na taimako a cikin wannan karatu namu muna roƙa masa Allah Allah biya masa bukata hakika mun ga alheri a wannan lokaci da muke ciki mun sha kukan abin da muke ciki na da a Najeriya na kakkashe mutane da ƙarfi da komai yanzu dai gashi Allah ya kawo sauƙinsa irin dan wannan abin da ake ganin sa kukan mutuwa ne kwana kaɗan za ne wannan ma a gaba mu Allah ya kawo da shi albarka na sallallahu alaihi wasallam mu karo kun Allah Allah ta kasar mu da zauna lafiya masu taimako mu cikin addini Allah ya taimake su masu masu karfafa mu wajen wannan harka ta mu Allah ya karfafe su Allah ya dauka musulunci Allah ya karya kafirci Allah ya dauka musulunci Allah ya karya kafirci Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali wannan sabuwar gwamnati da muka samu mu ta roƙa mata Allah Allah ya taimake ta Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ya baka abokan abokan aiki na gargari masu taimaka mata da gaskiya in ta tashi aikata alheri su taimake ta idan ta tashi ta aikata wanda ba haka wasu hana ta Allah ba ta kyakkyawan masu taimako a jihohi da tarayya Allah za mu ga da sallallahu alaihi gyara mana halayenmu muna maimaita maganar cewa duk wanda suke cewa mun ce salatul fati ta fi qur'ani ƙarya suka yi mana a bakin su aka ji ba a bakin mu ba duk da haka akwai waɗansu mutane da suke cewa su yan tijjaniya ne amma suna faɗin maganganun kafirci suna aikata wani aiki na kaba'ira da wulakantar da musulunci to wannan ba yan tijjaniya ba ne ba ruwanmu da su ko yana kiran su yan hakika to ba ruwanmu da su su ba namu bane mu ba nasu bane da duk wanda yake faɗin maganar da ba ta cikin musulunci yake aikata aikin da baya cikin musulunci jin kudan tijjaniya ne ƙarya yake dan shaidaniya ne yau tijjani mu radiyallahu anhu ya ce duk abin da aka ji labari shi ya faɗa to a auna da shari'ar musulunci in ya yi daidai ya faɗa in bai yi daidai ba a jefar bai faɗa ba shehu tijjani kenan shehu ibrahim magaji shehu tijjani ce to wannan magana ta shehu tijjani shehu tijjani ya ce mun ilimi kenan domin idan mutum bai yi ilimi yau zai iya auna maganar da ta saba da shari'a da wanda ba ta saba da shari'a ba sai wanda yake da ilimi shi zai iya auna wa shi wannan abu ya saba wa shari'a ko wannan abu ya dace da shari'a saboda haka muna sanar wa mutane ba ruwanmu da waɗannan mutane masu zaɓen Allah suna faɗin miyagun maganganu wai sunan su jan hakika mu abin da ke cikin zuciyarmu لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم kuma shi ne a bakinmu shi muke so mu gudanar a cikin ayyukanmu duk wata shi ibrahim radiyallahu anhu ya ce duk wanda aka tafi aka bar shi baya farillai yana zaune baya farillai ko ya ce shi dan dariƙa ne ba ruwansa da shi ya zauna an tafi an bar shi in baya in yana wasa da farillai ya ce ko duk mutumin da yake ratsa hanyar shari'a to ba ruwansa da shi domin wanda yake kan hanya da wanda ya ratsa tafiyar su ba ɗaya ba ne muna kan hanya sunan a hanyar masu rasu ta ɗariƙa wanda yin ta kama wala ɗariƙa ce to saboda haka duk wanda ya ratsa hanyar shari'a yana aikata kaba'ira to ba na wani ba ruwanmu da shi hanyar mu ba ɗaya ba wanda yake tafiya kan hanya da wanda ya ratsa ya tafiya su ba ɗaya bane kamar yadda wanda yake zaune da wanda yake tafiya tafiya su ba ɗaya bane Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ya kiyaye mana kasar mu albarka annabi sallallahu alaihi wasallam mutanen mu wanda bala'i ya same su ko a Zaria ko a Jan ko a Kano ko a wurare a Barno da Yobe da Adama da sauran wurare da duk bala'o'i suke sauka muna jajanta musu abin da ya kai ga mutuwa Allah ji kan musulmi abin da ya kai ga rashin lafiya Allah ba su lafiya abin da ya kai ga rasa dukiya Allah mai masa dukiyoyi Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali albarka da sallallahu alaihi muna godiya dukkan mutane suke taimaka mana ko shehu mu shehu dai na ce la'ukatu yana ce la ukazu insana bin nisyan la ukazu insan bin nisyan shi duk wanda yamin alheri ba zan saka masa da mantuwa ba in ji shehu kuma haka duk wanda yake min alheri ba ba za mu saka masa da mantuwa ba mu da abin da za mu ba wanda suke min alheri sai dai mu musu addu'a annabi ya ce in mutum ya maka alheri ka rama masa in ba ka da abin ramawa ka yi masa addu'a in ka masa addu'a ka rama masa tsakaninmu da mutane wanda suke muna alheri sai addu'a Allah biya musu bukatun su duniya da lahira abin da suke so Allah ya ba su abin da suke so Allah kiyaye su albarka da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah ji kanmu Allah ji iyayenmu da iyayen iyayenmu da malamanmu da wani dukkan dukkan ma'aikata mun gode musu gaba daya mutanen gidan rediyo ne mutanen gidan talabijin ne security ne mazaje koyayyu da bayyanannu ne duk da baki da mun gode musu Allah taimake mu Allah saka mu da alheri Allah ba su ladan gidan da aikan manzon Allah su zuwa nesa barka da sallah muna godiya yanzu nan ne muka kawo iyakan karatun mu na bana muna fata in Allah ya kai mu rai da lafiya bari lokacin kasar mu ta samu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali sai a je a yi taron ruhin karatu inda aka saba yi amma bana kam saboda matakan tsaro shi yasa ba za mu je can ba shi yasa muka takaita a nan Allah ba da lada Allah ya saka da alheri ai ta addu'a ai ta addu'a duk inda mutane suka yi ta addu'a wa kansu da mutanenmu da kasarmu Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya albarka na sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim ai su sa addu'a ya zuwa launi ai ta addu'a ta addu'a da babu lafiya zaman lafiya da kwanciyar hankali albarka annabi sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقادم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين duk wanda ya zo nan yana tijjaniya an mana tashiri gaba daya sai dan akwai wanda da bai karba ba in akwai wanda da bai karba lalle lalle bai karba lallai wanda bai karba ba da yau ya karba mai ake jira ne ba irin ku ne makiya ɗari ga ba a'a masu neman wanda makiya ɗari ga ba irin ku bane ba irin ku bane kuma su cewa siyasa ta fi sallah je ba ku ya fi saman salawati ma dan fito su yi dina wannan su ne makiya ɗari ga ba ku ba masoya annabi sallallahu alaihi wasallam ku karbi ɗari ga tijjaniya ku yi su ibari ku rabu da zunuban ku ku yi salati ku zaru da annabi sallallahu alaihi wasallam ku yi la ilaha illallah ku zare wajen Allah ya bi muku idan mutum ya samu wannan ya bi masa rayuwarsa gaba daya idan ka zama haka ka yi istighfari ka rabu da zunubinka ka yi salati annabi ka je wajen annabi ka yi la ilaha illallah ka koma ga Allah to ko ka mutu ka yi kyakkyawar mutuwa ko ka rayu ka yi kyakkyawar rayuwa amma tijaniya Allah yana son da yana son bayyinta da wuya sai na lahin mutawamina mai tuba wa Allah sau goma ko sau ashirin sunan da attayiru annabi na ce attayiru na zambi kamar da zamba da wanda yake tuba wa zunubi Allah ya masa kamara ya zo kamar baki zunubi amma wanda yake tuba wa Allah kullum sau ɗari biyu da talatin to wannan ba ta'in ba ne a ba fa'il ba ne fa'alu ne tawwabu ne inna la yuhibbu tawwabina Allah yana son masu yawan tuba ku shiga da riga ku zama zakin Allah kafiran ku shiga da riga ku zama at-tawwabina yigana riga ko zama masu intirati annabi wanda suke kusa da annabi sallallahu alaihi wasallam riga tijjani idan mutum zai shiga zamu ga masharadi in an shiga ba guda domin nuzuri ne wani ubu nuzuran alkawari ne wa ku bila da tsada da kana masura in mutum ya karba ba zai bari ba wato in su ba da namu bayar da arzinsa salatu da nabi zamu bayar da arzinsa la ilaha illallah zama bayar da hankali su da lokacin su alkawari ka dauka za ka yi ta yi har iyakar rayuwarka in an shiga ba a fita ba hada tijjaniya da wata dariga ba hada tijjaniya da wata dariga dari kun waliyai sun kai dari uku da goma sha adadin shari'o'in mursalai kuma ba a ziyarar wasu waliyai sai wanda suke cikin dariƙar tijjaniya amma dukkan waliyan Allah muna son su kamun wuce nan shin ziyaran waliyai wajibi ne inda ziyaran waliyai wajibi ne sai mu je shehu tijjani ya hana wajibi kenan amma ziyaran waliyai ba wajibi bane sa kai ne ko to ta sa kai ne inda shehu mu yace mu je mu yi ziyara za mu je inda yake kar mu je ba za mu je ba kamar kai ma da iyalanka inda kace su je su je inda kace kar mu je ba za su je ba in an shiga ba a fita ba a rada wata dariƙa ba ziyara wasu waje zan ga jami'a amma muna son dukkan waje za ka kula da sallah ka riga yin tafiyin jama'a in jama'a sun samu za ka irin wa iyayen ka kai musu biyayya in sun rasu kai musu addu'a jami'in wazifa da jami'in zikirin zuwa in ka samu yan uwa baka zama baka kai kadai ko ba a shanta ba duk wanda ya karɓi wannan sharadi na ba shi ɗari da shi wani jari ko ban samu hannun sanakawa ba na ba shi ɗari da shi wani jari radiyallahu anhu bismillahir rahmanir rahim إياك نعبد وإياك نستعين غير المغضوب عليكم الضالين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله الخاتم لما سبق ناصر الحمد لله والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وجاره سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين Allah ji gan marigayen mu Allah ji gan musulmi maza da mata rayayyu da matattu mu da muka zaura da rai Allah ya sa mu shiga da imani Allah ya mana gudu ya cikin rayuwar mu albarka ne sallallahu alaihi wasallam albarka shehu tijjani albarka shehu ibrahim albarka alqur'ani اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الأكبر والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره من خلال عظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله bakin mu na cikin ƙasa bakin mu na cikin ƙasa Allah ya mai su gidajen su lafiya bakin mu na ƙasashen waje Allah mai su gidajen su lafiya Allah ya ba su ladan kyakkyawan niyyar da suka yi wo za su rufe tafsiri ga mun samu wato yadda za mu yi taro gaban kullum ne Allah bai kawo ba saboda matakan tsaro ya sa muka ɗauki wannan taro na gobe Allah ya sa bari muna da rai da lafiya kasar mu ta riga ta samu lafiya a lokacin insha Allah za mu koma da karatun mu kuma yadda muka saba Allah ta ga muku da alheri kowa Allah mai da shi gida lafiya kowa Allah biya masa bukatarsa kowa Allah biya masa bukatarsa Allah ba mu alherin duniya da lahira Allah ya mu sharri duniya da lahira masu nema ta wuri mata biya musu bukata Allah biya musu bukata Allah ruwa musu asiri Allah ya taimake su abin da suke so Allah ya ba su abin da suke so Allah ya kiyaye su albarka na sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala sayyidina Alhamdulillah. Assalamu alaikum.
عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والهدى عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والهدى قليل وداد العبد فيك تفاء ومدهوك من داء القلوب شفاء وذكرك يا خير الأنام غنيمة وللمبتغي العليا ثنا وثناء فإنك يا ياسر طاح محمد أتاك من المولى الجليل ثناء